بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتينا بالزفر أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tara ga watan ramadan hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da a tara a ashirin kenan ko ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ga watan april 2021 za mu tashi inda muka tsaya a cikin tafsiri na suratul ankabut na bismillah akramakallah za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka azabillah na'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين الله تبارك وتعالى يكتشوى ومن الناس daga cikin mutane akwai waɗanda man ya ƙulu amanna billahi wanda zai ce na yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala fa iza uziya fillahi idan aka yi mishi izaya cikin lamarin Allah ja'ala fitnatan nas ka azabillah sai ya sanya fitina da jarraba ta mutane kamar wata azaba ce da Allah yake mishi wala in ja'a nasrun min rabbika idan wani taimako ya zo daga wajen ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yaqulanna inna kunna ma'akum za ka ji suna cewa lallai mu mun kasance tare da ku a walai sallawa bi alamin bi mafi sudurul alamin shin Allah tabaraka wa ta'ala ba shine mafi sani da abin da yake zukatan talikai ba wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna almunafiqin hakika Allah tabaraka wa ta'ala zai sanar da su wane ne wanda suka suka imani da shi kuma ya sanar da su wane ne waɗanda suke munafukai a wannan aya kamar yadda muka gaya muku a farkon surar nan suratul ankabut sura ce wanda take nuna mana cewa ba wai mujarradin faɗin cewa ni na Allah tabaraka wa ta'ala bane shikenan ka zama a a a ka zama na Allah ka zama cikakken mu'minin ba dole sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarraba ka don ya tabbatar da ƙarfin imaninka ba wai bai sani ba don ya sani da sauran halittu a imanin naka a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa minan nasi daga cikin mutane akwai waɗanda za ka ga sun zo suna cewa ai mumin imani da Allah amma ko yaya suka samu wani ɗan izaya sai ka suna cewa wannan azaba ce kawai ta Allah azaba ce take samun bi ma'ana suna yin imani ne na nifaƙa imani na munafunci ko kaka wani abu ya dame su ko ya taɓa su a cikin ɗaukar karmar Allah subhanahu wataala sai ka ji suna cewa ai Allah ne yake azabtar da su ai wannan addini ma ba addini bane ba na sa'a dama sun kasance tun a zamanin jahiliya da musulunci ya zo waɗansunsu idan suka shigo musulunci ko a ce kamar yadda sai na abdullahi bin abbas ya ce akwai waɗanda za su taso ta kanas su taho madinar annabi sallallahu alaihi wasallam to madina tan gari ne wanda waya ɗinta yanayin ƙasar ko sanyi da iska da zafi na ƙasa ba irin nan maka ba ne ba to idan suka zo abinda ba haushe yake cewa juyin ruwa ko ko canjawa ruwa ko yaya suka ɗan samu rashin lafiya suka suna cewa ina ai addinin nan ba wai wani addini bane ba na sa'a ba ga saboda tsabar rashin sa'a ba mun zo muna rashin lafiya to a cikin su akwai waɗanda kuma bayan sun ce sun yi imani ko yaya aka ɗan jarrabe su da wani abu sai kaga suna suna tsorata ko yaya aka jarabe su da wani abu za ka ga suna ganin cewa wai azaba ce Allah tabaraka wata'ala yake amma da yake munafikai ne wala in ja'a nasrun min rabbika idan wani taimako ya zo daga wajen ubangijinka la yaquluna inna kunna ma'akum sai ka suna cewa ai da mu muna tare da ku ba wai mun gudu bane ba muna nan akan wannan imanin namu ba wai guduwa muka yi ba sai Allah tabaraka wata'ala yake ce musu to idan da za ku koye wa duka jama'a ku yaudari da mutane da kuke tare da su kuna nuna musu cewa ku na Allah ne idan kuka samu jin daɗi amma idan rashin jin daɗi ya zo ku nuna ku ba ku tare da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala su yadda da ku to ai ba za ku koyo Allah ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu a walaysa Allah bi a'lam bima fi sudur alamin shin Allah tabaraka wa ta'ala ba shine mafi sani daga abinda kirazan halitta ta tara ba baki daya abinda zai baka mamaki anan shine dan Allah ya nuna maka cewa baya bukatar munafikai baya bukatar aikin munafikai kuma munafikai ba na Allah bane ba a siyakin ayar sai Allah tabaraka wataala yake cewa wala in jaa nasrun min rabbika idan taimako ya zo daga wajen ubangijinka Allah bai danganta kansa da su ba balle ya ce wala in jaa nasrun min rabbihim a'a sai Allah ya ce wala in ja'a nasrun min rabbika idan wani taimako ya zo daga wajen ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka ga an fita yaki misali an fita yaki an je an ci nasara a wannan yakin sai kai suna cewa a ai da ma inna kunna ma'akum da man can mun kasance tare da ku a tare da ku din muke kare kenan su sun shigo ne suna kasuwanci da Allah tabaraka wa ta'ala idan za su kasance na Allah a lokacin da suka ga ganima amma daga lokacin da Allah ya jarrabi muminai na gari sai su wa'annan munafukan su juya baya su nuna cewa ai su kwata-kwata ma ba musulman bane ba a wani waje Allah na ga mana wa minan nas man ya'budu Allah ala harf fa yanasabahu khairun tama annabi wa yanasabatu fitnatun nan qalba ala waji khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin wa minan nasi daga cikin mutane akwai wanda man ya'budullah ala harfin suna bautawa Allah ne kawai bisa kasuwanci da shakku da kokonto a cikin lamarin bautawa da suke wa Allah fa in asabahu khairun idan wani alkhairi ya same su idan annabi sai zuciyarsu ta nutsu ce eh wannan daidai ne muna kan addinin Allah mu na Allah ne amma wani sabatu fitnatun idan wata fitina ta zo ta shafe shi in kalba alawaji sai ya juya wa Allah baya yana shi ba na Allah bane ba sai Allah tabaraka wataala ya ce khasirat dunya wal akhirah irin waɗannan mutanen sun yi asara a duniya sun yi asara a lahira zalika huwa al khusran mubin wannan shine mafi bayyanar asara ka zo a duniya kai asara a lahira kai asara to hakan lamarin munafikai suke su munafikai idan za su kasance tare da mutane idan lokacin jin daɗi ya zo amma idan lokacin jin daɗi idan lokacin rashin jin daɗi ya zo sai su guje musu ya wala zina manu khuzu hidrakum fanfiru sabatin wa fanfiru jami'a wa inna minkum laman li bat'an fa nasa fa nasabatkum musibatin qala qadan Allah alai izzamakum wa shahida sai ce mai sai ce gome wa nasabakum fatu min Allah qalu alam nakum wa nasabakum fatu min Allah qalu yaqulu ya laita ya laita bayni wa ya yaquluna ya walana إنا كنا معكم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن لي بطئا فنساوتكم مصيبة قال قدم الله علي إذنكم ما شهيدا ونساوكم ونساوتكم مصيبة zai ƙulun ya lita bainuwa bainum da ya lita ne kuntum fafuza fawzan aziman haka da suke idan alkhairi ya zo za su ce suna tare da musulmai idan shari ya zo za su juya baya a can gaba za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana ga maka ne sufofi na munafukan yana cewa allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fatuhum min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasiban qalu alam nastawiz alaykum wa namna'akum minal mu'minina su ne wanda suke dakonku idan kuka samu kuka ci yaƙi kuka samu kuka buɗe gari aka samu ganima ƙalu alamnakum ma'akum sai ce ai muna tare da ku ai da ba tare da ku muke ba amma wa in kana lil kafirin nasibun idan kuma lokacin rabon na kafirai ne sai ka ji suna gaya wa su ma kafirin alam nastawiz alaikum wa namna'akum minal mu'min ba mu ne muka zo muna taimakon ku muka hana mu ne su zo su far muku da yaƙi to haka abin yake sai Allah tabaraka wa ta'ala yake kiya mana wal ya'lamu Allahu allazina amanu Allah tabaraka wa ta'ala zai sanar ba za ka ce zai sani ba Allah ya san komai zai sanar da su wane ne mumai ta hanyar jarraba su idan Allah ya jarrabe ka da kana cikin kana cikin jin daɗi da walwala sai Allah ya jarraba ka ya gani shin idan ya kawo maka saɓanin haka za ka tsaya a ƙofarsa ko kuma kawai iya jin daɗi ka san Allah a rashin jin daɗi ba ka san Allah ba kuma shi Allah yana jarabar wanda yake so ne abinda ake bukata ka sai ka haƙura idan ka haƙura ka bi Allah akan rashin jin daɗi ka bi Allah a cikin jin daɗi sai ka zama na Allah shi yasa idan Allah ya kawo maka jin daɗi zai jarraba ka da rashin jin daɗin ya gani ya za ka kasance shi sa shi Ibrahim sallallahu alaihi yake cewa wa in bulita bishtidadin wasrur fasbir sayati kan firajin wasrur idan aka jarrabe ka bishtidadin da wahala wahale na rayuwa fasbir kayi hakuri sayati kan firajin da sannu yayewa zai zo idan har kayi hakuri wasrur har da farin ciki yana cewa maka idza ra'aika mazharal jamali la tatga warda mazharar jalali idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar maka da wani da wata rahamarsa da wani jin daɗinsa da yalwa da sukuni da tausasawa ta Allah tabaraka wa ta'ala la ta daga kada kai girman kai kaka ga cewa iyawarka ce ta sa ka samu wannan abin kaka kaka yi tunanin cewa ka kai a iya nan za ka yi da Allah amma abin da yake ba nan ba ba ka yi da Allah ba warda mazharin jalali to ka yarda daga lokacin da Allah ya jiyo maka to wannan shine ka cika cikakken mumini amma kafiri baya taba kasancewa haka shi kafiri kai afwan shi munafiki baya taba kasancewa haka shi munafiki shine wanda idan dadi yazo yana tare da mutanen Allah yana tare da addinin Allah yafi kowa rike tarbi da tafiya masallaci idan rashin jin dadi yazo kuma yafi kowa shakiyanci shi kawai zai ga cewa wani dan mai isa dan mai isa Allah mai isa ne zaka waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce wailun summa wailun liman qala lima wa kaifa azaba ta tabbata ta kuma tabbata ga wanda yake cewa Allah dan mai isa ne zaka waka kai bai isa baka tambayi Allah mai isa ka halke sai da ya jarabe ka to idan har mutum yana jin yana bautawa Allah a dadi yana kin bautawa Allah a cikin rashin jin dadi yana kin bautawa Allah a cikin rashin jin dadi to wannan munafiki ne shi sa Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna almunafiqin da san Allah tabaraka wataala zai sanar da su wane ne Allah zai san su wane ne muminai a lokacin da ya jarrabe su kuma zai san su wane ne munafikai a lokacin da ya jarrabe su a nan wajen sani na Allah ka ai tunanin Allah bai san su ba Allah ya riga ya san duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya akwai abin da ake nufi da ilmu wujudin da ilimin ma'adumin shi ilmu wujudin shine ilimin samuwar abu da ilimin da abu gabanin ya samu Allah tabaraka wataala ya san ilimin abin da ya samu abin da ya samar da ilimin abin da Allah bai samar da shi ba tukunnan to idan Allah ya san komai da komai gabanin samuwarsa a lokacin da Allah ya jarrabi mutum idan ya jarrabe ka bayan ya jarrabe ka din nan aka gano kai mumini ne a jarabar to wannan ba wai Allah bane zai gane a'a zai ganar da halittarsa wannan abin ne zai ganar da halittarsa wannan imanin naka ko nifaka na mutum Allah kiyaye mu kuma shi rayuwa dole ne sai Allah tabaraka sunna ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ya jarabi mutane yana cewa wala nabul wanna kuma hatta na'lam al mujahidin minkum wa minkum wasabirina wa nabulu akhbarakum Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa lallai za mu jarrabe ku har sai mun san su wane ne masu kokari a cikin ku su wane ne masu hakuri akan jarabar da muka yi muku a wani waje zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala nabulannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfus was-samarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan kace kai ka imani sai sai Allah ya ce wala nabulannakum bi shay'in min al-khawf za mu jarrabe ku daga da wani abu na tsoro kamar insecurity da ake ciki min al-khawfi wal ju'i da yunwa talaucin da ake ciki wa naqsi min al-amwali da lalacewar kasuwanni duk wanda ka tambaya zai ce kasuwa ba daɗi wa naqsi min al-amwali wa lanfusi sanan mu a ranga kashe kashe mun san yadda aka ranga mutuwa tun balle bara wa lanfusi wa samarat da kayan itatuwan aje aje gonan ma ayi ayi aikin ayi noman ma kuma ba a samu albarkar noma ba amma sai Allah ya ce wa bashirus sabirina ka yi bishara ga waɗanda Allah ya jarabe su suka yi haƙuri a kan jarabar Allah suka suka rabauta wa Allah kan wannan jarabar su ne waɗanne su ne waɗanda idan Allah ta baraka wa ta'ala ya zo masa jaraba za su ce daga Allah muke kuma tsoron Allah ta baraka wa ta'ala muke koma haƙiƙa lada da rahama ta Allah ta baraka wa ta'ala za su tabbata ga wa'annan mutanen kuma haƙiƙa su ne waɗanda suke shiryayyu ko a sabanin waɗanda suke ainihin munafikai shi munafiki yana yana bauta Allah ne a jin daɗi idan rashin jin daɗi ya zo kuma ya manta da lamarin Allah ya ta kunci kuma duk kuncin da zaka yi Allah ba zai ji tsoron ka in ka ce Allah dan isa kuma Allah ba zai ci baran dauki saboda ka ce dan isa ba to da mafi sauki gare ka to ka hakura ka bauta wa Allah dan Allah Allah ba mu bauta Allah dan Allah wa qala alladhina kafaru
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم ويحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال الذين كفروا سوى أن سكي كافري سكي su gaya wa lillazina amanu waɗanda suke muminai ittabi'u sabilana ku bar addininku ku biyo tafarkinmu idan kun yi haka wal nahmil khatayakum idan har kuka yaka lallai mun yadda in ma zunubi ne zamu dauki kan zamu dauki zunubin ba akan ku yake ba a dora shi akan mu wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay'in sai dai ba za su taba ba su taba daura laifin mutane a kibawa mutum laifi ba a daura musu laifi dan sun yi haka wala yahmilunna asqalahum min shin innahum lakazun bari dai su wa'annan makaryata ne wala yahmilunna asqalahum za su dauki nauyin su na zunubin su wa asqalan ma asqalihim da kuma wani zunubi bayan nasu zunubin wala wala yus'alunna yawm alqiyamati kuma lalle da sannu za a tambaye su ranar tashin alkiyama amma kanu yaftarun daga abinda suka kasance suna agawa na daga Allah tabaraka wa ta'ala an ce wannan aya ta soka ne akan al-walid bin al-mughira shine yazo ya samu wayansu bai na daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me zai hana ku bar wannan addinin ba an ce dan ka bar addini ba zunubi ne to babu komai ku bar addinin nan ku zo na mu addini ni a dora min zunubin akai na ni a dora min zunubin akai na a bakin sa kamar yadda ibn juzzi ya kawo cikin tafsirin sa sai Allah ya ce wa ma bi hamilina min hadayahum min shay ba za ta ba za a daura musu wani zunubi ba idan har kuka fita daga musulunci kuka shiga kafirci to zunubin ku yana nan na na kafircin ba ba za a ce ba za a ba ku zunubi ba su za a daura a'a su zunubin ba za a daura musu ba innahum lakazun kafa ku yadda maganar su wa'annan makaryata ne makaryata ne wala yahmilunna asqalahum da sannu ranar tashin alkiyama za su zo da lodi lodin zunubansu bayan lodi lodin zunubansu wa asqalan ma asqalihim za su zo a ƙara musu lodin zunubi shine zunubin bayan nasu zunubin da kuma zunubin wanda suka suka jashi zuwa ga sabawa Allah wala yus'alun yawmal qiyamah kuma a tambayi su ranar tashi alqiyama amma kanu yaftarun abinda suka kasance suna suna kaga anan wajen kaji Allah yake wala yahmiluna asqalahum wa asqala ma asqalim za su za a ba su zunubin su da zunubin waɗannan wanda suka kira wanda wanda suka kira zuwa ga addini haka Allah yake ko to amma kuma can gaba Allah yana cewa wala taziru wazlatu wuzla ukhra wata rai ba za ta daukawa wata rai zunubi ba to yaya za a yi haka shi dai alkur'ani baya yin tanakudi baya yin tuka da warwara kuma ba za ka taɓa samun aya da aya alkur'ani ta samu mu'arada sun ci karo da juna ba babu wannan yaya za mu fahimci wannan abin shawai ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace yadda za mu fahimta idan mutum salihin bawan Allah ne shi to ba yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya daura mishi zunubin Allah ba zai daura mishi zunubin waɗanda suka aikata aikin zunubi ba ko da kuma fiya kusanci da shi ne ko da ko innan mutanen ɗanka ne ko ‘yarka ce ko mijinki ne ko matarka ce ko mai kusancin mutum naka idan ya yi zunubi ba za a baka zunubin shi ba masu ko kun gane babanka mutumin Allah ne managarcin bawan Allah ne kai kuma ka tashi sai kake saba wa Allah Allah ba zai ba wa babanka zunubin da kake aikatawa ba shine wala taziru wazratun wizra ukhra amma idan kai mutumin banza ne wal iyaz billah kuma ka zo ka kirawo mutane akan aikin banzan nan da kake yi akan aikin banzan nan da kake yi to za a ba su zunubin su idan aka ba su zunubin su kai ma za a baka zunubi watakan lada ko kuma sakamakon kiran mutane da kai akan mummunan aikinka wannan kuma shine hadisi nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yawm al-qiyamati min ghairi an an yanqus min ajrihi shay'a ko min ujurihim shay'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu fa alayhi wizra wa wizru man amila biha ba'dahu ila yawm al-qiyamati min ghairi an yanqus min awzarihim shay'an duk mutumin da yazo a cikin addinin musulunci yazo ya kafa wani abu wata sunna wata al'ada kyakkyawa wanda wannan abin da ya kafa yana da yana da shaida a cikin alkur'ani yana da shaida a cikin hadisi malamai sun fitar mai da guri a addinin Allah tabaraka wataala to wannan abin da yayi duk wanda ya biyo bayan shi akan wannan aikin alkhairin idan za a bashi ladan wannan mutumin bayan an bashi ladan wannan mutumin ba tare da an rage wancan ladan wannan mutumin ba misali shehu mu shehu tijjani abul abbas radiyallahu anhu da yazo sai yazo ya ce mana abin da ya kamace ku da safa ku yi istighfari 100 ku yi salatin annabi 100 ku yi la ilaha illallah 100 da yamma ku yi istighfari 100 ku yi salatin annabi 100 da ku yi la ilaha illallah 100 a cikin awa 24 ka samu ka istighfari 30 ka zo kai salatin annabi 50 kai la ilaha illallah 100 kai salatin annabi 12 sannan a sati ka samu mafi yawa idan ka samu dama kai la ilaha illallah kafa 1200 wannan abu ne wanda yana cikin addini ko ba cikin addini yana cikin addini baki daya qur'ani da sunna duka sun zo sun zo da salati da istighfari da la ilaha illallah haka ne to duk wanda ya zo bayan shehu tijjani abul abbas ya kwaikwayi shehu tijjani akan wannan aikin nasa bayan an baka ladanka sai kuma an bawa shehu tijjani wannan ladan har tashin alkiyama sai an bawa shehu tijjani wannan ladan wannan kenan haka zalika idan mutum ya zo daga baya ya zo ya ce ka saba wa Allah ko ya kafa wani abu na saban Allah ko mutum ya zo ya haɗa wani abu na lottery wata kan abin caca har ya zo ya mutu wa'in suka zo suka kwaikwayo shi akan wannan aikin cacan nan da suke yi to duk lokacin da aka yi wannan aikin cacan ko da bayan shekara dubu ne da mutuwarsa sai an ba shi shi ma kamar su na zunubi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa har yanzu duk wanda ya kashe rai duk wanda ya kashe rai ba don ɗaukar karma Allah ba a kan haƙƙinta ba don zalunci duk wanda ya kashe rai to habila ƙabila yana da yana da yana da kumasho yana da kumasho saboda mai shine wanda ya fara buga wannan wa shine wanda ya fara buga wannan wannan al'adar wannan sunna mummuna fadaw atlahu nafsu qatla akhi faqatlahu fa asbaha min al khasirin Allah kiyaye mu an fahimta to a nan abin da ake nufi idan mutum kaga babu ta'arudi babu tanakudi tsakanin wannan ayar da ayar da take cewa wala taziru wa zilatu wizra ukhra an fahimta wannan kenan wala tsalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma da sannu za a kira su ranar tashin alkiyama a tambaye su tambayar tuhuma ba wai tambayar rashin sani ba Allah ya tuhume su daga abin da suka kasance kuna kaga a ina kuka ji Allah tabaraka wataala ya ce idan mutum ya biyo hanyar ku azinabin akan ku yake ko yaya wal adrasalna la qawmi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله تبارك وتعالى يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله يقول ولقد أرسلنا نوحا mun aiko annabi Nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa falabi safiyimu sai da annabi Nuhu ya zauna a cikin su yana kiran su zuwa ga Allah alfa sanatin alfa sanatin sai da annabi Nuhu yayi shekara dubu illa 50 amma banda shekara a a a banda shekara 50 fa akhadhahum tufan fa akhadhahum tufan sai tufana aka yi ruwan tufana tufana ya ka ya ya zo ya kame su ya dilme da su ya halakar da su wa hum zalimun alhali suna masu zaluntar kansu alhali suna masu zaluntar kansu a wannan aya tana mana magana ne akan annabi nuhu alaihi salam yana cewa Allah tabaraka wataala ya ce ya aika annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanansa wata kan annabi nuhu shine farkon annabi kuma ko ka ce farkon manzo wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko zuwa ga wajen mutane annabi nuhu alayhi salam an haife shi bayan wafa bayan bayan sauko da annabi adamu da shekara 1845 bayan sauko da annabi adamu alayhi salam da shekara 1000 da da da watakan ainihin 845 aka aiko annabi nuhu alayhi salam sannan bayan shekara arba'in annabi nuhu alayhi salam Allah ya aiko shi a matsayin manzo to bayan Allah ya aiko annabi nuhu ne a matsayin manzo ne ya kai yayi shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutane zuwa ga Allah tabaraka wataala amma suna ƙi saboda timbe da tauri irin na mutanen annabi nuhu kenan an daɗe ba a samu a tarihi wanda suka yi taurin kai ba kamar mutanen annabi nuhu har da kansa annabi nuhu kamar yadda Allah yake gaya mana cikin suratul nuh yana cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إذن يزور يكراوسو zai zo ya kira su zuwa ga Allah sai su kama annabi Nuhu su mai duka har sai annabi Nuhu ya suma za su ɗauke shi su ɗibe shi su kai shi wajen gari sai sanyin asuba ne yake tashin shi daga wannan suman nasa amma ya kuma dawowa ya ci gaba da kiran su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su kuma mai haka ya ce musu ku sani fa Allah tabaraka wa ta'ala idan ba ku bi shi ba za ku shiga wuta wuta sai ce sai su dauki hannunsu su zira shi a cikin abin nan wuta cikin garwashi ka ji fa cikin garwashi to a gwada cire wani abu mana wani ne cire ta wani ne su saka hannunsu a cikin garwashi idan suka saka sai hannun nasu ya zamanto shi ma gawayin yanzu ba sai hannun nasu ya zamanto shi ma gawayi sai su ɗauko sai su marmashe sai in dai jan wannan ne babu kawai manya da ba za a daina bi ka ba a ƙona waɗansu wannan wani irin taurin kai ne har annabi nu ya ce ya ubangiji na kirawo mutanen nan dare da rana amma fa lan yazidu du'a'i illa firaran ba abin duk lokacin da na kira su ba abin da yake faruwa sai ƙara gujewa lamarin nawa suke ƙara gujewa kiranka suke wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ni fa duk lokacin da na kira su don Allah tabaraka wataala ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azan za su sanya hannayen su ne a cikin kunnuwan su ba ma sa so su ji me nake cewa na kirawo su da dare na kirawo su da rana na kirawo su a bayyane na kirawo su a ɓoye amma na ce ku nemi tuban Allah zai gafarta muku Allah ne ke sauko muku da ruwa Allah ne ke ba ku yaya amma dai gabaki ɗaya sun ƙi sun ƙi har inda annabi nu yake cewa inda Allah yake ga mana qala nu rabbi innahum asawni wattabu man lam yazlu maluhu wa waladahu illa khasara ya ubangiji sun saba mini sun ƙi bi na sun tafi suna bin waɗanda ba zai ƙara musu komai ba da su da iyalin nasu sai hasara har inda dai annabi nuhu yake cewa ya ubangiji to za su bawa annabi nuhu amsa suna cewa wa qalu la tazurunna aliyatukum wa la tazurunna wuddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra wa qad dallu kaseera wa la tuzalimina illa dalala sai aka ku yadda ku kuskura ku ce za ku bar wa'annan allolan naku su ne su huddan su suwa'a su ya gusu su ya uku da nasra har annabi nu ya gaya wai to ya ubangiji ga fa abin da suke faɗa wa qala nu rabbi la tazra al ardi min al kafirin diyara ya ubangiji to kakkabar adduran kasan nan baki daya kakkabar duran kasa wani gida ɗaya rak na kafirai sai ka barata da shi domin innaka in tazaru yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Allah idan har ka kyale su ba abin da za su sire sun ga haifo irin su fajirai saboda haka sai Allah da suka wa annabi Nuhu haka kuma annabi Nuhu ya roƙa a wajen Allah sai Allah ya amsa addu'arsa addu'ar annabawa karɓaɓɓiya ce sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi Nuhu cewa wa uhiya ila ila nuhu nan lan yu'minu man qawmika illa man qadaman fala tabta bima kanu yaf'alun Allah ya ce muka a cikin suratul hudin kenan ko Allah ya ce muka wa'ahi zuwa ga annabi Nuhu cewa iya waɗannan mutanen da suka yi musulunta ya isa ba wanda zai ƙara musulunta fala tabta izma kanu yaf'alun kan ma ka ranga damun kanka daga abin da suka sance suna aikata wasna lil fulka bi ayyina wa wahina hmm wala tukhadibni fil ladzina zalamu innahum mugraqun dan haka kan dai karo la tazar al ardi mil kafirin da yara to abinda ka sassaka jirgin ruwa da kulawar mu da kuma wa'ayi mu bi ma'ana Allah yana ba zai bashi instruction inda zai buga kusa da inda zai kankara ta da inda zai sanfefa ta baki da da kuma kulawar mu ya fara wa yasna'ul fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun sai ya fara yana sassaka duk lokacin da suka zo to kun ga wai annabin Allah duba ku ga annabin Allah yanzu kuma an dai kiran an dai kiran mutane zuwa ga Allah an kuma kuma sassake sassake suna izgilanci yace ku tagware mana dariya mu ma akwai ranar kin dillanci ranar da mu ma za mu muku dariya fasawa ta man ya ce azabun yukhzi wa illa alai azabun da sannu za ku san wanda idan azaba Allah ta zo za ta kaskantar da shi azaba mai wulakantarwa ta tabbata gare shi kuma haka ya faru hatta hatta idza faratun hatta idza ja'amura ja'amurna wa faratun nuru ko قلنا فيها من كل زوجين اثنين وعلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل lokacin da ya zo kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya gawa annabi nu to ka dauki iya iyalan naka da ya dauki iya iyalan naka baki daya Allah ya ga musu wa qala kabu fiya bismillah mujra wa murtaha in rabbi la ghafurun wa yatajribu fi mawjin kalban wa nada nubna wa kana fi mazan ya bunayya كم معنا ولا تكم على كافر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين شين فأخذهم الطوفان وهم ظالمون saboda haka ruwan tufanin ya zo ya hallakar da su baki daya suna watakan ainihin azzalimai sun zalunci kansu ta hanyar kin bin watakan ainihin annabi nuhu game yadda muka faɗa shekara ɗari tara yayi da hamsin yana kiran su zuwa ga Allah tabaraka wata'ala amma suka ƙi yadda su bi har sai da lokacin da Allah ya sauko musu da ruwan tufana ya zo ya halakar da su wani abin da zamu gane na lugga a wannan a wannan ayar shine sai muka ji Allah ya ce falabi fi fi mu ko alfa sanatin alfa sanatin illa 50 aman a am shekara ko sana sanatin kuma shekara sai suka ce abinda ake nufi da sana shine shekarar da aka yi ta cikin kunci abinda ake nufi da am shine shekarar da aka yi ta cikin jin daɗi bi ma'ana annabi nuhu sai da ya shekara 950 cikin rashin jin daɗi yana kiransu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suna kin bi yana kiransu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma suna kin bi sai shekara 50 din ba ko kuma a ce bayan abin nan dinsa a a a a bayan an yi ɗuwar tufana sannan ya ci gaba da cikin rayuwa ta jin daɗi kuma ittifaki malaman tarihi sun ce annabi nuhu sai da ya shekara 60 bayan wannan ruwa na tufana shine a awam din kenan sune wanda aka yi su cikin jin daɗi wannan kenan sannan tsakanin annabi nuhu alaihi salatu wasalam da da da da da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu uku ne shi ma da ɗari tara da hamsin dubu uku da ɗari tara da hamsin shi tsakanin saukowar annabi adamu da da haihuwar annabi nuhu shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da biyar tsakanin shi kuma annabi nuhu alaihi salam da kuma hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu uku ne da ɗari tara da da da hamsin na'am fa an je nawa ashabar safina فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين الله تبارك وتعالى يتي فأنجيناه وأصحاب السفينة وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فأنجيناه sai muka tsayaratar da annabi Nuhu alayhi salatu wassalam wa ashabu safina da mutanensa wanda ya dauka a wannan jirgin ruwan waja'alnaha muka sanya tseratarwa tasu ayatan wata wata kan aya ne lil alamina ga talukai baki daya bi ma'ana aya ce ga waɗanda za su zo bayan su kun ga fa abin da ya faru da waɗanda aka aiko musu annabin Allah manzon Allah suka saba masa kuma ga abin da Allah ya yi musu kuma idan kuka saba wa manzon ku Allah ya kan iya yi muku irin haka ko abin da ya fi ma wannan saboda haka annabi nuhu alaihi salam ya rayu bayan tufana shekara 60 ko kuma sama da haka a bisa abinda malamai suka faɗa a daga wannan bayan shekarun ne mutane suka ringa yawaita suka ringa yawaita suka ringa yawaita an ce iya mutanen da ya ɗauka a jama'arsa shine ya ɗauki mazaje guda 80 da mataye guda 40 amma duka da mazan da matan dukkan su sai Allah ya rike ya rike mahaifan nasu ba wanda ya ƙara haihuwa sai ‘ya'yan annabi Nuhu guda uku kawai, akwai samu, akwai hamu, akwai yafisu, wa'innan uku daga su ne duka zirin ‘ya'yan Adamu baki ɗaya suka fito. Shi sa ake kiran da ake kiran annabi annabi Nuhu da Adamu Sani, wata kan annabi Adamu na biyu. Shi annabi Adamu shine baban mutane baki ɗaya na farko, wannan kuma daga zuri'arsa mutane uku nan duka ‘ya'yan Adam suka ciccirata, shi sa ake kiran shi da النبي آدم النبي نعم وإبراهيم
وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون wa Ibrahim ka tuna ya Rasulullahi shi ma dai haka dai Annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance idza qala liqaumihi lokacin da ya gaya wa mutanansa ibudullah ku bauta wa Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku fiye da ababen da kuke bautawa na daga gumaka in kuntum ta'lamun idan kun kasance kun sani kun san alkhairi da abin da ba alkhairi ba innama ta'buduna min dunillahi bari dai kuna bautawa waɗanda ba Allah ba ausanan bi ma'ana wa in su gumaka wa takhluquna ifkan kuma kuna kagan ƙarya kuna faɗan ƙarya akan wannan gumakan kuna cewa wai wai sune suka halice ku a wajen su kuke samun abin da kuke nema innal ladina ta'buduna min dunillahi ku fasani wanda kuke bauta wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala la yamlikuna lakum rizqan ba su bas mallaka ba su mallaka muku koda bas mallaka gare ku ba kowane irin arziki ba za ba su da ƙaddarin da za su azurtar da ku fabtagu inda Allah rizqa saboda haka ku koma zuwa ga Allah ku bi Allah sai ku nemi arziki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa abuduhu ku bauta wa Allah washkuru la kuma ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ilayhi turja'un lalle wajen Allah makoma take lalle wajen Allah makoma take ya tsaya ne a nan ma annabi Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ainihin yadda ta kasance tsakaninsa da mutanensa Allah ya aiko annabi Ibrahim ya ce masa ka kira su zuwa ga zuwa ga Allah tabaraka ta'ala a wani waje can Allah yana gaya mana walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl min qabl wa kunna bihi alimin iz qala abi wa qaumi ma hadhihi tamathil allati antum la akifun annabi Ibrahim Allah ya ce mun bashi shiryarsa mun bashi annabtaka da manzantaka tuntuni kuma mu ne masana daga abin da ya kasance a kai lokacin da ya zo ya samu mahaifinsa ko da jama'arsa yake cewa menene wa'annan gumakan da kuka sassaka menene gare ku da naga kun tsaya kuna bauta musu suka ce musu qalu wajen suka gaya mashi qalu wajadna aba ana laha abid ai mun tar da iyayenmu ne akan haka suna bauta musu yace qala laqad kuntum antum aba'ukum fi dalalin mubin to in ga muku gaskiya da ku da iyayenku fa ku sani in dai wannan abu kuke bautawa tun tuni kuna cikin bata mabayyaniya saka ce a qalu ajita nabil haqqi amantu min al-la'ibin kai ibrahim ka zo mana ne da gaskiya ko kuma wasa kake yi ga mana me ka zo wasa kake ko kuma wannan magana da kake faɗa gaskiya ne sai ce qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarawun wa ana ala zalikum min ash-shahidin yace gaskiyar magana shine ubangijinku Allah tabaraka wataala shine mamallakin samai shine mamallakin kasai shi Allah zai fadar wani shine wanda ya shimfida su wa ana ala zalikum min shaidin kuma ni ina kan shaida a bisa kan wani abin da nake kiran ku har yace musu watan layi la akidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin wallahi suna tassake duk na kakkarya wa'annan gumakan naku bayan kun juya baya faj'alahum juzazan lillahi kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alatina innahu lamin az-zalimin qalu sami'na fatan yadhkurum yuqalu lahu ibrahim qalu fatu bi ala a'yun an-nas la'allahum yashhadun qalu anta fa'alta hadha bi alatina ya ibrahim qala bal fa'alahum kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yadkuna da ya zo ya sassaka ya kakkarya gumakan nasu sai ya ɗauki gatarin sai ya makala a kafaɗa babban gunkin suna dawowa daga kasuwancin suka zo suka tarar wane ne ya aikata lalle wanda ya aikata wa allolan nan namu haka azzalimi ne akwai manyan azzalumai kamar ku akwai manyan azzalumai kamar allolan da suka kasa kiyaye kansu sai jama'a suka ce eh mun je jifa wani yana ta yana aikin nan ana kiran shi Ibrahim ya ce ku kawo shi nan a mashi hukunci da mutane za su ga shaida don haka gobe ba za su yi abin da ya yi ba da aka suka tambi kai kai kai muta kai wa Allah nan ma kai ta fasalu fasalu in kanu yadu bal fa'alu kabiru ma za babban su ne ba ko ga gatari a kamadan sa ba fasalu mu in kanu yadu ko ku tambaye su ma idan suna magana ku tambaye su idan sun kasance suna magana فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رسول الله لقد علمت ما هؤلاء يقولون suka koma suna tagumi ai ka san wannan ba san a kuma kun san ba sa magana yace ce sai ce to a fa ta'buduna min dunillahi ma la ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum uffil lakum wal ma ta'buduna min dunillah shin yaya za ku bautawa wani wanda ba Allah ba wanda baya amfani da ku komai baya cutar da ku komai tir da ku da ku da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba afala ta ilu shin ba za ku yi hankali ba suka ji haushi suka ce kalu har rukuwan su ba ala ta kuma in kuntum fa'il shi kuma Allah ya ce qul na ya na rukuni bardan wa samun ala ibrahim to shine annabi ibrahim ya kira su ya ce ku bauta wa Allah ku ji tsoron Allah waɗannan gumakan da kuka sassaka ba za su azatar da ku da komai ba ba za ku tut- ba su tutar da ku da komai ba ku koma ku nemi arziki wajen Allah ku bauta mishi ku gode wa Allah da ya samar da ku daga babu ya samar da ku zuwa ga akwai shine wanda ya fi cancanta ku bautawa shine wanda ya fi cancanta ku nemi arziki a wajensa kuma ku sani makoma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala take da duniya da abin da take cikin ta baki daya na Allah ne shi yake ba wanda yake dama dan haka ku bau in kuka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku wannan duniya mhm
إنما تعبدون aw wa in tukazzibu faqad kazzaba um- إن تكذبوا فقد كذب أمم قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in tukazzibu faqad kazzaba umamin min qablikum wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin to anan sai daman wa'annan kissoshin guda biyu na annabi Nuhu da annabi Ibrahim Allah yana haƙurƙurtar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana tausasar da zuciyarsa ce hmm? sai ya ce wa in tukazzabu idan mutanen maka suka ƙaryata ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka sani faqad kazzaba umamin min qablikum al'ummatai da suka zo gabanin al'ummar nan taka su ma haka aka ninga ƙaryatar suka ninga ƙaryatar da da annabawansu da manzanninsu wa ma alar rasuli illa albalagul mubin shi ba shi aikin manzo a wajen Allah tabaraka wataala shine ya isar da wannan sakon na Allah tabaraka wataala idan ya isar da wannan sakon na Allah tabaraka wataala shikenan ya haƙaƙa ya ya isar da abin da Allah tabaraka wataala ya aiko shi bi ma'ana wa'annan kissoshin guda biyu na annabi Nuhu da Annabi Ibrahim ana yin sa ne dan tausasa zuciyar manzo Allah subhanahu alaihi wasallam da sabon manzo Allah akan duk abubuwan da kuke ji na wannan radadin ku sani an yi wa annabawa da suka zo gabanin ku suka yi hakuri kuma ku yi hakuri ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da sabanka rudwanullahi ta'ala alaihim ajma'in awalam yarau أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce awalam yarau kayfa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'idu Ah, inna zalika 'ala Allah yasir awalam yarau shin basu ga ba kayfa yubdi Allahu al-khalqa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fa ya kagar da ah, ah, wa- wannan halittar ya farar da ita suma yu'idu sannan kuma zai dawo da ita ah, ranar tashin alƙiyama bayan mutuwarsu inna zalika haƙiƙa farar da halitta da tashar da ita da rasa ta baki ɗaya alillahi da kuma tashar da ita bayan tashin alkiyama duka wa'annan abu guda biyun alillahi ya cir abubuwa ne waɗanda suke da sauƙi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya fa- ya kagar da halitta daga babu ya samar da ita da akwai aka ɗauki ciki har aka haifu mutum ya tashi ya girma har ya mutu kuma ya tashi da shi da samarwar da, eh, da, da rasarwar da kuma tasar da su ranar tashin alƙiyama duka wa'annan abubuwa masu sauƙi ne ayat tana da abubuwa masu yawa da za a yi bayani kuma lokaci ya ƙure za mu tsaya a nan wajen eh, gobe insha Allah idan Allah ya kai mu sai mu tashi dai da kan wannan ayar sai mu ƙara faɗaɗa bayani a kanta inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana a faman zalla sallallahu alaihi wasallam a faman shi zama shi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah duk wayannan damuwa da cututtuka da insecurity da talauci da yake damun a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmai muna kamun kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wata mai albarka Allah ya kawar da duka wa'annan damuwa a cikin wa'annan a garuruwa namu Allah ya kawar da duka wa'annan damuwar waɗanda suke neman addu'a gurin mu Allah ya biya mana biya musu dukkanin bukatun su Allah ya ba su da lafiya da zama lafiya ya jawo da rayuwarta a fara sallallahu alaihi wasallam fatiha ma sa'atul fatiha
اللهم صل على سيدنا محمد فاطمة بالأسرة والحق حب وما لأهل الحق أجل آمين amin آمين آمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله fatiha